الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin littafin kitabut tauhid yau majalisin mu shine na 46 sannan kuma a babi kuma shine babi na 50 daidai zamu tashi babin faɗin Allah madaukin sarki falamma atahuma salihan ja'ala lahu shuraka fi ma atahuma fata'ala Allahu amma yushrikun babin faɗin Allah madaukin sarki cewa falamma atahuma salihan su ƴan adam duk lokacin da ubangiji ya azurta su da ɗa nagari ƴaƴa nagari ja'ala lahu shuraka fi ma atahuma sai kaga suna hada shi da Allah suna yin shirka sanadiyan samun da na gari fata'ala Allahu amma yushrikun ubangiji ya tsarkaka da ake yin shirka da shi ka samu da mai kun ka godewa Allah kai Allah da shi kai aiki da shi ta hanyar da ubangiji ya yadda sai kuma kaga an dauka an yi aiki da da ta hanyar da ta saba wa shari'a ƙarshe ma wasu za ka samu suna shirka sandiyan ‘ya'ya nagari da Allah ya basu ko kuma ‘ya'ya da Allah ya azurta su nagari ta ɓangaren mutanen kirki nagari ko ta ɓangaren cewa su nagartattu ne lafiyayyu watakil in mun koma ayoyin shine karatun zai fitowa da kyau Allah yana faɗa huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida Allah shine ya halicce ku daga rai ɗaya rai ɗaya ita ce annabi Adam waja'ala minha zawjaha a jikin wannan rai ɗayan Allah ya halicci matatta ita ce Hawwa'u to dukkanmu daga Hawwa'u da Adam ne abinda yasa Allah subhanahu wataala ya halicce mu daga rai ɗaya ya zamana kuma aka fitar da matar mu daga wannan rai ɗin saboda liyaskuna ilaiha dan ya zama kana samun kwanciyar hankali a tsakaninku da su mun tattauna a wani karatu muka ce duk daɗin wani gari da duk ƙuncin garinku wala duk daɗin wani gari wataran sai hankalinka ya dawo kan garinku duk da rashin daɗinsa za ka ji ko awa ɗaya ne ka zo ka yi saboda mai saboda ƙasar gurin da abin da ka tashi to duk abin da yake danginka ne to kullum kana kusantansa yana kwantar maka da hankali shi sa namiji da mace kusantansu yake sa kwanciyar hankali da nutsuwa an halitta mana mata sai aka halice su daga annabi adam daga ubanmu don ya zama jinsi ɗaya ne liyaskuna ilaiha don a samu kwanciyar hankali da nitsuwa Allah subhanahu wataala shi halicci annabi adam ya halicci hawwa'u daga annabi adam liyaskuna ilaiha domin shi annabi adam ya samu kwanciyar hankali mu ma daga jinsin mu don mu samu kwanciyar hankali ku biyo ni fassarar nan huwa alladhi khalaqakum da su ake magana da su ake magana Allah shi ne wanda ya halicce ku kusuwa wayan adam ba ba muna maganan annabi adam da hawa'u ba ne to mun gama maganan mu mutane min nafsin wahidatin daga rai guda ɗaya wacce ce ita annabi adam wahja'ala minha zawjaha Allah ya halicci matar annabi adam daga annabi adam ita cewa hawa'u liyaskuna ilaiha dan mu da aka halice mu aka halice annabi adam aka halice mu daga annabi adam da hawa liyaskuna ilaiha dan shi annabi adam ya samu kwanciyar hankali da hawa'u dan mu kuma mu samu kwanciyar hankali da matan da aka halitta mana daga annabi adam in mu maza ne falan mata gashaha hamalat hamlan kafifan ita hawa'u lokacin da annabi adam ya kusance ta sai ta dauki ciki karami famarrat bihi ta yi ta kwaramniyanta da cikinta ba ta jinsa da ƙaramin ciki ne ta ci gaba da ɗawainiyanta ba ta san ma akwai ciki ba falon ma a lokacin da cikin ya yi nauyi tun za a gane akwai ciki da'awa Allah rabbahuma sai annabi adam da hawa suka yi ta roƙon ubangijinsu lain ataitana salihan ya ubangiji ka ba mu ɗa nagari in ka ba mu ɗa nagari lanakunanna minash shakirin za mu zama masu godiya ga Allah shin annabi adam zai karya wannan alƙawarin tambaya nake annabi adam ya yi roƙo shi da hawwa in ka ba mu ƴaƴa na gari za mu gode wa Allah za su karya alkawarin nan ba za su karya ba kuma tabbas Allah ya ba su ƴaƴan kuma sun gode wa Allah ne yanzu mun gama da wannan gaba din da kuna na minan shakirina ko falamma atahuma salihan su su annabi adam an ba su sun yi godiyansu falamma atahuma salihan amma mu ɗan adam da matanmu da mata da miji din nan ko matanmu da mazanmu da ubangiji mu kuma ya ba mu ‘ya'ya nagari ko kuma lafiyayyun ‘ya'ya ja'ala lahu shuraka a fi ma atahuma mu kuma sai ya zama da muna yin shirka game da abin da Allah ya ba mu amma ba annabi adam ba fata'ala Allahu amma yushrikun sarki ya tabbata ga Allah game da mu ɗan adam bayan annabi adam Allah ya bashi nagari ya gode wa Allah mu kuma ɗan adam Allah ya bamu nagari sai muna shirka da Allah game da abin da ya bamu shirka kuma da shirka babba da shirka karama shirka babba ta yadda Allah zai baka ɗa sai kake ganin ai wali kaza ne ya baka ai zuwa kabarin wani kai addu'a aka baka kamar yadda muka sani da ana zuwa a roƙi bishiya ana zuwa a roƙi kabari ciki wace in ta rasa ciki ana kaza ana abubuwa da yawa a ji a yi tashar rubuce-rubuce na, na, na shirka a rubuta sunan aljanu a rubuta sunan abubuwa ana aihuwa sai a ce mhm malamin nan da ya bada ya ba mu kaza wasu har shafa cikin ake yi shehi ya shashafa cikin kije za ki aihu ko kuma tana da cikin a shafa cikin a ce za ki haifi mai kyau za ki haifi shi lafiya galau wannan shirka babba ce ga duk wanda ya wani wali ne wani aljani ne wani kaza ne wata bishiya ne wani kabari ne ya ba shi wannan cikin da ba ta ɗauka ko kuma ta ɗauka yanzu ta haife shi lafiya wannan shirka ce babba akwai shirka ƙarama wanda yanzu an fara fita daga shirka babbarin amma sai aka ki fita daga karamar shirka shine matarka sai ta yi ciki a je a yi scanning a ce lafiyarsa kalau ko kuma a yi scanning a ce ba shi da lafiya yana da matsala zuciyarsa ma tana da problem abu kaza na da problem so da aka ke uwar dole kike shan folic acid dole kike shan abu kaza dole kike shan capsule kala kaza kike shan iri kaza kike shan iri kaza ai tabata magunguna ana aihuwan da aje a gwada shi a ce a dan nan lafiyarsa kalau ka ce kai likitan nan kai shirka karama Allah ne mai bada lafiya ko kuma ce dole baka zuwa check up kake zuwa check up ka ci gaba da zuwa check up aihuwan da aka yi na baya an sha wahala amma aihuwa na gaba ka ce to bari ake zuwa check up ana zuwa gwaji gwajin ciki da duba ciki da lafiyar ciki da aka zo aihuwa yadda ka san cire kaya saboda saukin aihuwa ɗa lafiyayye ba irin na fari ba ka ce ba don likitan nan ba ai wancan don bana zuwa asibiti ne ya zo da wahala wannan ina wannan shirka ce sai kuma shirka ta uku ita ma ƙarama ce kamar mutum son ɗan ya sa kake saba wa Allah son ɗan yake kawar da kai daga yi wa Allah ɗa'a saboda ƙaunar ɗanka da hira da ɗanka har a kira sallah har lokacin sallah ya shiga son ɗa ya sa ka manta da Allah son ɗa ya sa ka yi a sabon Allah Allah baya so a yi ɓarna amma ka sai abu don son ɗanka ka saya masa abin da zai ɓarna kamar yanzu yadda son ɗaya yake sa ake saya musu wayoyi manya a lokacin da ba su kai su rike waya ba wannan shirka ce ƙarama da za ka fifita abin da Allah baya so ka yi shi akan ɗanka don son ɗan yuhibbo na hunka hubbillah yanzu kana son ɗanka kamar da kake son Allah bal bal ashaddu hubban lillah ma ashaddu hubban min hubbillah ai ka fifita ma ka fifita ma to wannan sune shirka to shine wannan ayar da take mana magana game da 'ya'ya. to in mun dawo karkashin babin zamu ga wani hadisi da aka kawo wani hadisin kafin ma mu karanta shi hadisi ne da'ifi bai inganta ba kafin ma mu karanta saboda cin mutunci ne ga annabawan Allah ga annabi Adam za mu karanta hadisin amma akwai cin mutunci ga annabi adam da kana gani ma wasu malamai suka ce ƙarya ne ma hadisin ya hadisin yake an ibn abbas an karbo daga abdullahi dan abbas fil aya wai yana fassara wannan ayan kala yake cewa lamma tagashaha adam hamalat lokacin da annabi adam ya kusanci hawwa'u sai ta dau ciki fa atahu ma iblisu sai shedan yazo ya same su fa qala sai ke cewa inni sahibukuma alladhi akhrajtukuma min aljannati ni ne abokin kunnan da na fidda ku daga aljanna daga nan ma ka san akwai akwai kuskure hadisi daga nan ma kana ji akwai matsala ni ne abokinku da na fidda ku daga aljanna unni ko ku bi ni a yanzu aula aj'alanna lahu qarnay ayyilan ko kuma dan da yake cikin cikin ku na saka masa kafon barewa yaron yanzu yana da kafo irin na barewa ko kuma kafo irin na shekara kafo masu kafo da yawan nan ya zama wani kafo akwai ta dabba naman daji ce mai ba barewa bace kai tsaye amma mai kama da tauri tana da gemu irin na taure amma kafanta ya fi na taure dogo ne da turanci ana kiransa ko abin nan ne a da turanci ana ce masa na manta abin da ke kiransa da turanci shi wannan naman dajin la'alla wani in an gaya mana a faɗa da turancin zai iya sanin abin nan ɗinsa capra c-a-p-r-a capra ga su ga hotonsa ko wani ya san sunansa da hausa eh me ina sunusi ne ba haushe to a takaice dai an gane shi wannan naman dajin kowa ya gane shi ai kafansa irin na taure yana da gemu irin na taure amma kafansa bai tsawo wasu na fassara shi ma da tauren in sa masa kafan taure wasu na fassara shi da shekara kafo irin masu kahuna dai wannan almuhim dan zan saka masa kafo in ji wannan in ji iblis to iblis Allah ne kaga daga nan ma ka san hadisin da matsala sannan can a farko da ya ce ni ne abokin ku da na fidda ku aljanna kai ka fidda mu daga aljanna kuma ka zo zaka zaka ce in bi ka ai yaudara ta kai ubangiji ya fidda ni kenan ba kai ka fidda ni ba kaga daga nan ma akwai matsala fa yakhruju min fa yakhruju min batnihi fa yashquhu in na saka wa yaron kaho sai kafon ya fito daga sai ya soki cikinki sai ya fasa miki ciki la af'alanna wa la af'alanna in ba ku bi ni ba zan aikata kaza zan aikata kaza yukawufu ma yana tsoratar da su sammayahu abdul harisi yace to tun daga yanzu ma wannan dan ku sa masa suna abdul harisi bawan harisu domin sunan shaidan haris ne sunan shaidan harisu to yana so su zama bawan shaidan kenan sun yi shirka ba ma da wani ba da shaidan din za su yi shirka fa abaya an yuti ahu wai wai wai annabi adam sai suka gibin sa fa kharaja magitan sai dan ya fito a mace kenan shaidan ya kashe dan thumma hamalat fa atahuma sai ta sake ciki sai sai dan ya kara zuwa Kala misal ƙaulihi sai sai sake faɗan abin da ko ku sa ɗan ni bawana ne ku saka abduwa ne ko in kashe shi fa abaya an yutsi ahu suka ƙi binsa fa kharaja mayyitan shi ma ya fito a mace summa hamalat sannan ta sake ciki fa atahuma fa dhakara lahuma suka sai ya zo musu ya ƙara ambata musu irin wannan fa adrakuma hubbul waladi wai son ɗa sai ya riski annabi adam da hawwa'u fa sammayahu abdul harisi sai suka saka masa suna bawan shedan wai kenan shirka fa kenan ka'ida tana faɗa duk laifin da annabin Allah zai yi na kuskure banda kuskure akan shirka annabawan Allah a iya samun su da wasu kurakurai kuma a take Allah zai gyara musu kamar yadda annabi Adam aka same shi da kuskure ya ci dan itace a bishi aljanna ko fa akala minha fa badallahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alayhi ma min warqil janna fa sa adamu rabbahu fagawa sumajtabahu rabbuhu fataba alayhi kuma Allah yana karban tubansu kuma za su nemi gafara qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna suna yin karamin kuskure za su nemi gafaran Allah amma anan shirkan da aka ce sun yi ba inda muka samu sun nemi gafara kuma da Allah zai labarta mana Qur'ani tunda shine yace falamma atahuma salihan ja'ala lahu shuraka fi ma atahuma in dai annabi adam ne suka yi shirkan za a ce to a nemi lokacin da suka yi gafara don ku ba annabin da zai mutu sai Allah ya yafe masa kuma sai ya ambaci tuban da ya yi kage kenan ba maganar su ake ba wannan ba hadisin hadisin bai inganta ba falidhalika qawluhu ta'ala fadhalika qawluhu ta'ala ja'ala lahu shuraka fi ma atahuma wai wannan shine fassaran fadin Allah madaukin sarki sun saka masa shirka wannan hadisi kamar da fara da'ifi ne annabawa an an an kill an katange su daga yin shirka ba za su yi shirka ga Allah ba akwai dalilai da yawa wanda ba sai na yi ta maimaita su ba ba sai na yi ta karanta su ba walahu bi sanadin sahih an qatada ta qala ya zo kuma har yanzu daga ibnu abbas ta hanyar qatada yake cewa shuraka'u fi ta'atihi ai mutane za su ke yin shirka a cikin da'ar Allah walam yakun fi ibadatihi ko da ba su yi shirka a cikin bautansa ba walahu bi sanadin sahih an mujahid qawli la in ataitana salihan mujahid yana fassara cewa in ka ba mu ɗa nagari ai ashfaqa Allah ya kuna ko ashfaqa alla yakuna insanan wa dhakara ma'nahu an al-hasan wa sa'id wa ghayrihima babu qaulillahi ta'ala babun fadin Allah madaukin sarki walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha Allah yana da suna ke kyawawa ku roki Allah da sunayen Allah kyawawa shine Allahu ar-rahmanu ar-rahimu al-khaliqu ar-raziqu al wayannan sunaken da aka sani sunake da yawa yake da su asmaul husna Allah ne sunaye masu yawa ba su da iyaka ba su da iyaka duk hadisin da ya zo ya ce Allah sunansa 99 ne hadisin bai inganta ba ko kai sunanka ai suna da yawa ko kai sunanka aka yi ta kirga an zo na ai za mu fidda suna wajen 50 a sunan mutum daya balle Allah ka takaita masa 99 ai Allah sunansa malala ba countless ba wanda ya sai kirga sunaken Allah har annabi bai san akwai sunaken Allah da bai san su ba domin annabin yana addu'a Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka Allah ina roƙonka da dukkan sunan da naka ne sammaita bihi nafsak wanda kai ka wa kanka aw anzaltahu fi kitabi ko ka saukar a littafinka aw istatanta bihi fi ilmi al-ghaibi inda ko kuma ka keɓanta da shi a ilimin gaibun ka kai kadai kaga annabi ma akwai sunan Allah da Allah ya keɓanta da shi shi bai sani ba aw allamtahu ahadan min khalqika ko ka sanar da wani daga cikin bayinka ni baka sanar da ni ba kamar yadda aka ba wasu annabawa ismullahi al-a'zam to kenan sunan Allah ba su da iyaka walillahi al-asmaul husna fad'uhu biya Allah ne sunaye kyawawa masu yawa ka roke shi da su waɗanda ka sani wadarul ladina yulhiduna fi asma'ihi ku watsar da duk waɗanda suke wuce gona da iri a sunaken Allah suke bata sunan Allah suke yin ta'addanci a sunan Allah suke radawa Allah abinda bai radawa kansa ba Allah ya radawa kansa kuma su bata su bashi fassaran da ba haka Allah yake nufi ba ba haka manzon Allah yake nufi ba to ka nesi wa'anci wa'annan duk wanda zai ke shishigi yake barna a sunan Allah ba ruwanka da shi to sunaken Allah kyawawa ne Allah ya ce ku roƙe shi da shi roƙo kuma mun sani kashi biyu ne akwai addu'a ta ibada akwai addu'a ta roƙo to duka wannan addu'a kala biyu din ka roƙe shi da sunan Allah yanzu misali addu'a ta ibada ita ce wanda babu roƙo a cikinta wanda girmama Allah ne kawai a ciki ka bauta wa Allah da abin da ke cikin sonakensa ka ce Allahumma antal malikul mulk zul jalali wal ikram Allahumma antal quddus antas salam antal mu'min huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al maliku al quddus as salamu al mu'minu al muhaiminu al azizu al jabbar al mutakabbir kai ta kiran sunaken Allah kai ta kira kana yabansa da su wannan ibada ce wannan addu'a ce amma ta ibada saboda dukan ta ba roƙo girmama Allah ne kawai to haka in ka zo kuma addu'a ta roƙo shi ma da sunan Allah ake Allah kai ne mai azurta ka azurta ni Allahumma antar razzaq farzuqni Allahumma antal afu fa'fu anni Allah kai ne mai afuwa kamin afuwa ka faɗi sunansa sai ka roƙi abin da sunan ya ƙunsa ko Allah kai ne mai baiwa kamin baiwa Allah kai ne mai gafara ka gafarta min Allah kai ne mai afuwa kamin afuwa kamar yadda Allah annabi ya koya wa Aisha Aisha radiyallahu anha tace ya manzon Allah inna riski daren lailatul qadri me zan fada tace ki ce Allahumma innaka afuwun kai Allah kai ne afu sunanka afu innaka afu kuma tuhibbul afwa kana son afwa fa'fu anni to tunda kai al afu ne fa'fu anni kamin afuwa ka gani haka kuma addu'ar annabi faghfir li maghfiratan min indika ya Allah kamin gafara gafara daga gurinka warhamni kamin rahama innaka antal ghafurur rahim kaga da yana da ya nemi gafara ya nemi rahama sai ce domin kai ne mai gafara kai ne mai rahama al ilhadu wa zarul ladina yuhiduna fi asma ilhadi asunaki Allah ka ka musanta sunan Allah ka ka musanta sifan Allah Allah ya ce yana da hannu ka ce a'a ba shi da hannu Allah ce yana da kafa ka ce ba shi da shi ko Allah ya faɗi wata sifa ta saka kore ka ce wannan ba haka ba ne kamar da jahamiya suka yi ko kuma ka ɗauke da asharawa suke yi ka ce Allah sami'un bila sam'i Allah ya ce maka sami yana ji sai ka ce ba shi da abun ji yana gani ba shi da abun gani ba tare da abun gani ba tare da kaza ba ina ruwanka in Allah ya ce yana ji ka san akwai abun jin ya yake shi ne ba mu san shi ba wannan ko ba irin namu ba ne Allah alam to ka zo ka yi ta shiga irin wa'annan za ka bar musuluncinka za ka samu matsala al'amarinka babun sabon babi la yi ƙado assalamu ala Allah ba za ka ce aminci ga Allah ba haram ka ce aminci ga Allah ba za ka faɗa ba saboda allan shi ne amincin duk wanda za a nema masa aminci yana da matsala ko bai da matsala yana da matsala yana da naƙasa yana da tawaya kana so a cika masa ne ko yanzu idan muka ce wannan littafin ya ɓaci muna nema masa salama me ake nufin salama gyara ke yana da matsala in muka ce assalamu ala nabi aminci ya tabbata ga annabi annabi Allah ya cika shi kenan ya zama cikakke full saboda ba wanda ba shi da na ƙasa sai Allah kowa yana da wata tawaya har annabawan Allah tawayan su cewa su ‘yan halittun Allah ne za su buƙaci ci za su buƙaci sha kana ya akula ne ta'am yamshu na fil aswaq ko suna da bukatuwa a gurin Allah to kenan suna da tawaya to Allah tun da shine assalam to ba za ka ce assalamu ala Allah ba ko la yuqalu assalamu ala Allah haramun ne wannan wa fi sahih yazo a cikin sahih an ibn mas'ud daga ibn mas'ud kala kunna idza kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi salati qulna mun kasance in muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a sallah sai mu ce assalamu ala Allah min ibadihi aminci ga Allah daga bayinsa ma'ana ku bayi kuna roƙawa Allah aminci habba habba ai wannan tawaya ce ga Allah Allah shine amincin wanda za a nema wa aminci yana da matsala ya za ku nema wa Allah aminci kuma ku bayi na kasassu sai mu ce kuma assalamu ala fulanin wa fulan kuma aminci ya tabbata ga wani ga wani sai mun nema wa Allah sai mun nema wa wani da wani kenan Allah yana da matsala wannan sahabbai kenan qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce la taqulu kar ku ce assalamu ala Allah aminci ga Allah fa inna Allah huwa salam ai Allah shine amincin shine amincin in kai da ka kai kawo Allah ta waya babun sabon babi babu qaulu Allahumma ighfir li in shi'ta babin haramcin karkace Allah ka gafarta min in ka ga dama subhanallah ina akwai isgilanci ga Allah ya Allah ka gafarta min in ka ga dama wannan zai dauki abu uku na daya zai iya fassara mana cewa Allah akwai wanda zai iya tilasta shi inda kace in ka ga dama kenan in ma ba za ka yi ba zan sa a maka zan sa a saka sai ka yi min kana shine abu na farko da zai zo na biyu zai nuna mana kana kamar kana daukan cewa Allah idan zai gafarta maka kamar wani abu ne mai nauyi a wajen Allah to Allah kan na dora maka nauyi sai ka ga dama fa wannan matsala ce shirka ce na uku yana nuna maka kamar ma kai baka bukatan gafara yalla gafarta mai in ka ga dama in ka ga dama kai in ka dama kar kai ma na bana bukatan ka to wannan haramun ne shi yasa fi sahih ya zo daga sahih al-bukhari annabi hurairah ta gabbi hurairah anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yaqul ahadukum kar dayan ku fa yace allahumma ghfir li in shi'ta allah ka gafarta min in ka ga dama Allahumma arhamni in shita Allah kamar rahama in kaga dama li ya'zimil mas'ala mutum kawai abin da zai yi ya je ya dage yayi ta roƙon Allah kare ce in kaga dama yayi gobe ya sake gobe yi kullum bakin ka kare gushe da cewa Allah ka gafarta min Allah ka tuba Allah na tuba maka Allah ka yafe min Allah ka min rahama Allah ka tausaya min Allah ka min afuwa Allah ka rufa min asiri Allah ka azurta ni wayannan kalmomin kar su gushe a bakin ka kullum kai tai domin Allah ya gafarta maka ba wanda zai Allah yake sanar da shi na gafarta maka dai ba wanda Allah yake sanar da shi na maka rahama in aka amsa jiya an ce an gafarta maka an maka rahama to gobe kuma in kai sai ta ƙara ladan sai ta kangama ladan sai ta in kuma na jiya ba a gafarta maka ba Allah zai tausaya ma gobe Allah zai tausaya maka jibi Allah zai tausaya maka gata kai tana ci ga Allah subhanahu wataala fa inna Allah la mukriha lahu Allah ba mai tilasta shi Allah ganin daman sa yake yi wal muslimin ya zo daga musulun wali azimin ragaba annabi ya ce mutum ya girmama kwaɗayinsa a gun Allah duk abin da ke nema kai ta girmamawa ka nuna kai mabukacin wannan ne fa inna Allah la ya ta'azamu hu shay'un ata Allah ba wani abin da zai baka wai ya zama wani abin mai girma me a ciki duk duniya ya biya mana bukatun ba abin da ya rage wa Allah ba abin da aka yi Allah shine mai bayarwa babun la ya ƙulu abdi wa amati in sha Allah karatunmu na gobe Allah ya mana jagoranci wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam